بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لي فتوح العارفين بحكمتك وانشر لي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا همة الشيخ اهدنا بهذا المعذر والتعتدي بنظرة تاتنا بالسفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah yau muna sha takwas ga watan Ramadan girma da Allah subhanahu wa ta'ala daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan Mat a miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. Insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani daga inda muka tsaya inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al-ghamam wal mala'ikatu qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur Allah yake cewa hal yanzuruna ai ma yanzuruna ai ba abinda suke sauraro wato an yi magana akan mu'minai Allah ya ce su shiga cikin musulunci gaba daya kar su dinga kawo abubuwa waɗanda ba sa cikin musulunci suna girmama su tare da musulunci kuma bai girmama wani abun ba idan ba kawai su abin da yake da girma a wajen su abin da Allah da manzon Allah suka ce abin yana da girma abin da kuma zan so Allah da manzon Allah ba su ce wani abu a kansa ba to wannan kawai mutum ya tare shi Allah kuma yace idan sun zane suka karkata suka zagara shiga addini gaba ɗaya to lallai Allah tabaraka ta'ala zai yi musu hukuma to wannan kenan to daga nan sai Allah tabaraka ta'ala ya tafi cikin wato fadin cewa su ku kafirai waɗanda suka kin shiga addinin musulunci suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu na ba abun da ai suke sauraro su illa an yi atiyahumullahu wato sai azabar Allah tabaraka ta'ala ya zo musu fi zulalin a cikin wato inuwa ne daga mani na gizagizai wal mala'ikatu mala'iku su zo a lokacin wa udiyal amru wato azaba ta tabbata a halakar da su ya tabbata ba ne kuma iya juyar musu da azaba a wa ila Allah tarji'ul umur a zuwa ga Allah ne komai zai koma dukkan lamura da suke gudana a rayuwar duniya duk za ku koma wajen Allah tabaraka ta'ala kuma Allah ku jaji Allah zai saka wa kowane bawa da abin da ya aikata in khairan fa khairun duk wanda ya alkhairi zai gani wa in sharra fa sharrun idan sharri mutum yayi zai gani eh kamar ya amin kala zarfi khairan ya duk wanda ya aikata aikin alkhairi daidai da ƙwayar zarra zai gani haka nan in kuma sharri ne ma ka aikata da da wani zara za ka yi saboda haka mutum ya dage da alkhairi saboda in ya tashi ya ga alkhairi Allah ba mu ikon aikata alkhairi na
بل بني إسرائيل كما آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
بل بني إسرائيل kam atainahum min ayatin bayyinatin wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allaha shadidul iqab Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa sal ya Muhammad wato ya kai annabi Muhammad ka tambayi bani Isra'ila tabbata wato tambaya irin nazari a ba wai tambaye su danya ji amsa da za su bayar ba a tambaya ne na hakiki a kamar yanzu ka ce mutum ai na gaya maka wato ba wai kana tambayin shi cewa a ai ka gaya maka mai kana tabbatar maka ai ka gaya maka abin da ban gaya maka ba ne kaga kamar sigar tambaya ne amma kuma kana tabbatar masa ai ka gaya masa ne i ban gaya maka bane to shine ka tambayi bani Isra'ila ai da yawa atainahum min ayatin bayyinatin mun bawa iyayensu wato ayoyi bayyanannu mu'jizozi wanda suke a fili kamar keta kogi da aka yi wa annabi Musa ya wuce shi da jama'arsa Fir'auna ya Fir'auna ya zo ya nufi kamar saukar da man wasalwa duk wa'annan mun ba an kawo ayoyi wanda amma hakan bai sa kakannin nasu sun musulunta sun bi Allah tabaraka ala sun bi annabi Musa ba kaga wa'annan ba ba za su ce rashin aya ko rashin mu'jiza ko rashin wani hujja ne ba a kawo musu yasa ba su musulunta ba a ba wannan bane kawai wani abu ne wanda baddalu ni'matullahi kufra ita wayannan duka wato sun canja ku iyaye nazo kufran da butunci suka kifin imani suka kisu ba da gaskiya Allah yake wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya canja ni'imar Allah ma'ana abinda Allah ya masa ni'ima da shi a na shari'a wanda ita mu'jiza an kawo ta sababi ne na shirya mutane da yawa to amma mu a kawo mu'jizar aka nuna hakan ma yace shi ba zai imani ba shikenan duk wanda ya canza ni'imar Allah da ta zo masa min ba da ma ja'atu bayan ta zo masa ya canza ta kufaran da kafirci fa inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne da ruwa gare shi na ayoyi a suna nuna mana wato irin ni'imomi da Allah tabaraka ta'ala yayi wa magabata a su yahudu da da nasara irin wato gatan da Allah ya mutu ya mutu ni'imomi iri iri amma har da haka suka kisi imani da Annabi Musa suka ta wahal da shi har ya zo dai abu ya zo ya wuce to haka na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce a musu kaza ayi su ce musu ayi ka ga shi nan ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attauransu ga nan a cikin injilansu amma suka ci suka ɓoɓɓoye duk dai don butunci saboda haka ba yau suka fara tun a zamanin annabi wasu sun yi ni domin zamanin manzo Allah suna yi har mu ma yanzu da nan zamanin ba abun da ba ta yi ba wanda suka tsana a duniya irin musulunci da musulmai su ga dai bayan mu su ga dai mun rushe su ga dai kanmu ya rarraba su ga muna faɗa da juna to kullum burin su ke to musulmi kuma in ya gane ya yi ƙoƙari ya haɗa kayan da ɗan uwansa saɓani duka zan to amma juna ran bane a haɗu akan milla guda ɗaya a haɗu akan addini guda ɗaya kan a dinga zagi juna na'am fijina
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah tabaraka ta'ala yake cewa an kawata wa waɗanda suka kafirta wato rayuwar duniya zina lil ladina kafaru an kawata waɗanda suka kafirta wato rayuwar duniya wannan aya ta sauka akan kafiran makka sun kasance suna izgili ga talakawan musulmai suna musu wato izgili kamar Bilal da Ammar da Suhaibu waɗanda talakawa ne sosai ba su da abun hannu to sai kafirin suna musu izgili suna cewa kuna cewa kuna da Allah kuma ba ku da ku ba ku ku ne dan ku da kaza da kaza ku dai na Allah ne kuma gashi ba ne ba ba ka da yadda za ka yi to a wani abu yana faruwa har tsakanin mu da mu musulman ma sai zama kuɗin kawai kamar su ne ba ka zama na Allah ɗin in babu kuɗin kuma shine kamar ma baka zama Allah Allah ya sauka to shine malamai suka ce to da aka ce zurina an kawata waɗanda suka kafirta rayuwar duniya to wai waye kawata Allah ne ya kawata ko kuma shedan ne ya kawata wasu malamai suka ce Allah ne ya kawata wa waɗanda suka kafirta ya kawata musu a rayuwarsu a zukatan su rayuwar duniya suka ɗauke ta wata aba eh wasu kuma suka ce shi ɗan da shi ke nan dai a an kamata musu rayuwar duniya sai suka so duniya ke kanu hibbuna duniya su kafirai suna son duniya bai rauna ha kullace suna ganin duniya komai ne in dai ka samu duniya ka samu komai idza wajadul mala wajadu ma ahabbu to kawai in sun samu dukiya to sun samu abun da suke so wazannu suna zaton anna kullu shay'in tammalahum cewa komai ya cika komai ya yi da inda an samu kuɗi ala yaltafikuna saboda haka ba sa juyowa li ukurahum zuwa ga lahiransu wala ila maulahum ba sa juyowa zuwa ga ubangijinsu wannan abubuwa ba wai a wajen kafare kaɗai ko ba har munan musulmai galibi wasu gani ma suke in baka da yadda za ka yi kamar kai ne ba kai ɗanyi wani ƙoƙari ka samu yadda za ka yi in baka da naira baka da kuɗi to da kayi magana an ce wani ka je wajen wani ma ne maka addu'a sai ta in kura tana maganin zawo ɗaya ba kan wato ya ga shi ma ba yadda yake yaushe zai iya ce maka gashi gashi to sai zan so nera da kuɗi sun zama su ne hujja sun zama su ne kamar ma kai ne yardajjen Allah in kana da su idan ba ka da su kuma to ana ga kamar tsakanin ka da Allah ma ba akwai matsala wannan ba wajen kafirai ba har mu in yanzu haka haka duniya take kawace a zukatan na taba na je ni ina koyarwa a wata makaranta abokina ne ma na kai da ziyara a makarantarsa can cikin gari shikenan to sai ina musu wa'azi a kan lamarin gudun duniya Allah ina ji wani ɗalibi ya ce yana ga abokin sa ce wallahi zan bayi da kuɗi wallahi bayi da kuɗi ne shi sa wai duk magana nan da nake faɗa ban da kuɗi ne ya jawo shi ne ke suna da kuɗi su sun manta ma da wannan Ina ni ma talauci ya sa nake wannan magana haka ni din kuma ina koyar su ranar kuma a Kano. Sai to ni ina ta biya musu karatu suna daga wala can na yi shi na ta su maimaita. Sai na ji wani ɗalibi da wani ɗalibi suna motsa. Wannan rigar da ita rujiya dai ta ba na ba da ita bane wata ita rujiya kumbulwa ne da ita rujiya. ni ina kokari su iya karatu su ko suna da zafi rigan jiki na saboda duniya kawai aka sa ga duniya wanda an ce akwai zuwa Allah wanda shi kuma ana gwamnati yawanci an musan shi ina faɗe shi ya tara duniya ya tara duniya wala sun ce gab da zai mutu sai yake cewa wallahi kuɗi ba su da amfani aka ce alaji ya yi zafi haka me ta wannan magana sai yake wallahi ba su da amfani mun rufe ido mun neme su muna tsammanin ba halin da ba za mu shiga ba su mana rana ba ba su ba mu shiga ba sai gashi na yi imani da kuɗi na da amfani na fi ƙarfin in zauna a walakance a cikin wannan jinya amma ga shi an fita wajen an yi buga na an buga yau ga yanzu zan mutu ina kallo a wulakanci Ni ba su da amfani kuma haka yi mutu to da ka yadda dai Allah ya so ya ganka ko za ka mutu in duniyar nan ka tara sai Allah ya ganka haka da ma mutum ya ji a hankali daɗin rayuwar duniya kenan da wanda ya samu da wanda ma bai samu ba duk dai za a ƙarshe a mutu saboda haka ma ya zama duniya ba daga hankali ba daga hankali saboda haka Allah ya kama dace Allah ya kama dace saboda haka wallahi ba kafirai bane har musulman na wurin su gaba daya duniyan ta yi tsawa sosai yanzu da mutum ya ce to ga wata addu'a akwai fatayi za a samu alkhairi za a fara duba rigarsa to shi din kan an samu kada yin dogo a samu ba sai gidansa dan motarsa to an ga shi din fata yi bilala to a karɓa a ban fata a ban kuma ma in gaya mana gaskiya wallahi du azkarai kawai in za ka ja su dan Allah ka ja su dan Allah in za ka nemi yardar Allah da jan azkarai ka nemi yardar Allah da jan azkarai amma babu wuridin da yake jawo naira ba wannan wuridin naira yake jawo babu abinda malamai suka sani shine idan ka lizinci azkarai kana yi Allah zai rufa maka asiri wannan shine amma a ce ga wuridi guda ɗaya wannan shi naira yake jawo ba kudi yake jawo babu shi inda ku haka ne inda misali akwai to da an samu mutane in sun je kofar dan gwaje sun tsaya in ya dauko naira ba su ce a kudi wurin da ka ja ka samu wannan kudin wurin za ka ba mu ba ba ba kudin ba amma haka kuke ba a ai ba su kudin ne sun zama wurin ba ne Allah ne ba shi ba wurin ba ne Allah ne ba shi to da ka ba wani wurin kawai dai idan ka rike wurdi kana ja Allah kuma ya amsa maka to za ka samu rufin asiri za ka samu inda za ka yi yadda ba sai ka je ka roƙi wani ba in Allah ya rubuta ma yin kuɗi kuma cikin za ka yi kuɗi aka yi kuɗi ko ka ja wurdi ko ka ja wurdi amma wurdi mu nemi yardar Allah da wurdi dan in baka ma mutane bayanin nan ba to mutum zai da yana jin haushin Allah eh to an ce in ja kaza zan samu kaza shi ne an ce in ja kaza zan samu kaza shi sai ba da to to ko dai abun ne kan dai ko dai kawai abun nan abun nan kawai ana abun nan ne kawai ana dan cewa mutane su abun nan ne kawai abun a da ma wuri ba ya jawo kuɗi kuɗi wani abu ne wanda Allah yake ba wanda yake so da wanda baya so amma imani shi kuma wani abu ne wanda Allah yake ba wanda yake so kawai kawai banda wanda baya saboda haka in ka kana layin waɗanda Allah ya ba wa imani to ka gode wa Allah ko ba ka kuɗi ba kuɗi kan ai waɗanda suka fi kowa kuɗi a duniya ai arna ne arna ne su ne suka fi kowa kuɗi a duniya suka fi kowa samun duniya dama kuma a su aljanna suke saboda haka a mu dace kada ya zanto kawai mu ba ma ma gane na Allah sai yana da mota ba ma gane na Allah sai yana da kuɗi yana da manyan garuna to nan ne na Allah yake sai ku tattaka wani na Allah suna so za ku je wajen wani da kusan wannan din ya ji a wajen Allah subhanahu wataala to daga shi kuɗi ba ma wani bane eh amma Allah ya ba mu su da yawa tun da abin ya dawo dole sai da haka Allah ya to shi ne Allah yake cewa tabaraka ta'ala wa yaskaruna suna izgili saboda dukiyar da aka ba su min alladina amanu ga waɗanda suka yi imani saboda talautin su wa yastahriquna bi fuqara'il muslimina alladina alladina taqu Allah yake alladina taqu kaga waɗanda suka yi tsoron Allah kuma fa'uhum yawmal qiyama suna saman wato kafirai a ranar alkiyama a nan je duniya za ka iya zama saman mutum saboda ka bi shi abin duniya wataƙila ma ka walakanta shi wataƙila ma kamar sai da kira amma an je lahira in dai ya ji tsoron Allah a cikin talaucinsa ya ji Allah to yana sama da kai yana sama da kai eh fawqa yawmal qiyamah fa haula al masakin kaga wa'annan miskinai wanda aka ake musu izgili ake musu dariya dan ba su da taro ba su da kobo to a ranar alkiyama suna kan wasu darajoja a cikin aljanna su kuma waɗannan masu yin izgili masu dariya cikin kafirai ko su masu kuɗi ɗin waɗanda suka ɗauki duniya wata aba to su kuma suna can fitarkin askari nan nare can karkashin kafa mun Allah ya tsare mu Allah dai yace wallahu yarzuqu man yasha Allah yana azarta wanda ya ga daman azarta shi bigairi hisab ba tare da wato lissafi ba ba tare da iyaka ba rizqan wasi'an a bashi arziki ne yalwa amma fil akhirati a lahira bikilatu dunya sabanin duniya fa inna mahduda duk abin da za a baka a duniya a lissafe ki yanzu lafiyar mu na a lissafe ki ko lokacin da za a janye ta ka zama baka da lafiya numfashin mu namu na a lissafe ki ko lokacin da shikenan ka zama ka kare shi rayuwar ta mu na a lissafe take duk abin da ka ganshi a wannan duniya a lissafe ki mahadudi ne a lissafe ki amma a ba da shi ba lissafi to sai an je lahira sai an je lahira saboda haka abun duniya haka yake to wallahi tabaraka wataala yarzuqu awliya'ahu Allah yana azarta waliyansa arziki mai yawa ba tare da lissafi ba kawai iba za a yi ta yawa a bar ki zakar lafi hadin aya Allah ya ambaci a wannan aya cewa an ala taqwa kaga mu abota tsoron Allah ya kununa fawqan nasi za su zama suna saman mutane yawmar kiyamata ranar kiyama wa kullu man rajiba ila hadhihi al duk wanda yake so ya samu wannan daraja ya zama yana sama da kafirai sama da attajirai waɗanda suka ɗauki duniya wata aba a ranar alkiyama to falyattabi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sarki duniya cikin barin duniya manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ya bar kuma abin da yake cikin ta yace manzo Allah utiye bi kaza'il ardi an zo masa da fuskokin ƙasa aka ce gashi duk abin da yake so yayi har ma duwatsun makka na neman sa ya amince su zama zinare dukiya ce ya iba yadda ya ga damar ita shi wannan bai dame shi duk makulan taskokin ƙasa an kawo masa aka ce gashi shi shi bai dame shi ba sannan wa jalabar ilayhi ga asmasu jana'i sannan duk yakin da aka je karka manta kuma sina shi idan an kada duke da duk aka samu kashi biyar daya cikin biyar din nashi sauran ne za a raba ga sauran musulmai gaba daya to amma har da haka sallallahu alaihi wasallam sannan manya manyan sarakunan duniya gabas da yamma sun aiko masa da dukiya a sa'ila mai yawan gaske amma wa ma amsaka dirhaman wahida har da haka manzo Allah bai yake kwandala guda ɗaya ba linafsi gidan kansa bal bari dai aga na gairahu ya wadata wasu ne ba shi ba wa qawwal muslimina kuma ya karfafa musulmai bima atahu Allah da abinda Allah ya bashi to abinda Allah ya bashi sai iba sai ba sa hadarsa to abinda Allah ya bashi sai dauka sai ba ya kai dingai sallallahu alaihi wasallam shi za ka samu wasu sai da ko azuncin babu wani sai in dai ba sahabban ne an kawo suka ja wani abu suka shiga cikin gida ba walla haka duk anan zai raba da shi gidan kuma alhali ba abin da za a ci har lokacin da aka samu dukiya mai yawa da nake gaya mana na kai baran nan shi dai a karan kansa bai ajiye kowa komai ba bai ajiye kansa komai ba illa iya matan ke mutu tun da an samu to wannan ta rike abin da zai ishe ta wannan maka wannan maka shike da ke dama shi a ka'ida Allah ya hana a tambaye shi wani tafi in ya dauka ya bada ya dauka ya bada in bai bada hukun kowa ne shi in kana kuma zaman lafiya ke in kuma sun yana so ya gidan ku ya tambaya to shine ka'ida ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zabi duniya ba bai rungumi duniya ba duk wanda kuma yake so ya zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ya zama duniya ba ta zama wata aba a wajensa ba ko da Allah ya bashi ita kuma eh kar ka ga manya-manyan shahalan mu ko malamai na musulunci da manya-manyan motoci ka dinga ta su da duniya a za ka samu ma wannan motan kai ne take gaban ka su ba ta gaban ka sosai za ka samu wannan gidaje da suke duk a bisa larura wasu malaman ma saboda tausaya mana suke sa manyan garuna ba wai don su hakan ya da ba tausaya mana wani ya ce to wani irin tausayi ha to kai da ba ka gane Allah ya kaka gare ba ya sa gare ba saboda ka gane Allah ba ka fahimtar addini sai an sa gare ba sai an sa gare ba saboda ka fahimci addini to shi ne saboda haka wasu saboda tausayin mu ma isa su yi gina manyan gidaje suke shiga manyan motoci suke sa manyan garuna saboda haka muke gane Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ga yayi wafati ya rasu rigan yakin sa tilke na yakin sa yana wajen bayahudi saboda abincin da aka karbo a wajen bayahudan aka zo aka ci a gida an karɓo sha'ir sa'i talatin aka kai aka ɗauki silke na rigar yakinsa aka kai aka ba da jingina sai an mai da wannan abincin tukuna za a dawo da wannan silke. Saboda haka dan ka ga babu ko talauci ko waye kar ka ɗauka ba nan ka zama ba na Allah ba to nan ne ma ka zama na Allah. dan malamin mu an zo ana tafsiri yana karanta mana wata aya wallahu yaqbidu wa yabsut Allah yana wato damƙewa ya hana mutum sannan kuma shi yake sun fudawa sai ce kun ga ku yace damƙewa dole Allah ya takura bawa yace amma ba dole bane sun fuda masa muka ce akramaka Allah ya haka yake yake kai bawan sa ne saboda kai yana dama iya takurawa ya maka saboda kai bawa ne shi kuma ubangiji ne amma akwai dole na sai ya jin kuɗa maka babu dole kawai nan mashi'a ce in ya kai dama sai jin kuɗa maka inda ya rayu kan rike alika ka ta fama tun da ya maka tattalin abin a lahira in kai hakuri saboda haka lalle ne lalle ne duk yanayin da mutum ya samu kansa a ciki to yana koyi ya haƙuri ya haƙuri abu ne wanda ba da roma zai yi ba sai ba da roma zai yi ba shi ne to shi ne yake cewa lala sallallahu ya yi wa fashi sallallahu alaihi wato alhali sulken sa yana tan an jin an jingine shi an karbo abinci an zo an ci a gida saboda haka marrama duk wanda yake neman wannan daraja na ya zama a sama a ran lahira to labudda an yi zahara fi duniya dole sai ya yi gudun duniya kuma wa yakbar ala Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala wa yahtara ma inda Allah ya zabi abin da yake wajen Allah wa yakuna kuma ya zama ahabba ilayhi shi ya fi soyuwa a gare shi mimma inda nasi daga abin da yake wajen mutane to wannan shine ake so halin nasu
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعده من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه min ba'di ma ja'a kanin yaya da jika sai da ya ga mutum dubu abin yawa duniya to lokacin al'umma ce daya akan tauhidi akan imani ana nan bayan ya bar duniya shikenan sai zama shedan ya shigo ya fantsama cikin wato wannan zuriya ya sa musu kokonto ya sa musu zafani daga nan sai aka samu wasu suka bar ma musulunci to kafarta wasu kuma suka tabbata akan imani din to da wannan ya faru fa ba sallahu sai Allah tabaraka ta'ala sai ya aiko da annabiyyin annabawa ilayhin zuwa ga wannan al'umma annabawa mubashirina suna al-fitr man amara bil janna cewa duk wanda ya imani zai shiga aljanna wa munzirina suna gargadin man kafara jinnari duk wanda ya kafirce wuta zai ci Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba kuma tare da wa'annan annaba Allah ya haɗa su da littafi ba haka kawai manzo ne zo bare da littafi yake wannan littafin Allah ne ya aiko da shi bil haqqi da gaskiya ya kuma bainan nasi fi maktalafu fihi shi manzon shi wannan annabi dan yi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani a cikin sa mun sani dukkan wato manzo annabi ne amma ba dukkan manzo ne ba dukkan wato annabi ne manzo ba an gane dukkan manzo annabi in ka ga mursali ne to annabi an gane amma ba dukkan annabi ne manzo ba yawanci wasu annabawa akan akan tashe su ne bayan mursalai saboda su jaddada su ci gaba da sabunta abinda manzannin suka suka zo da shi an gane to wannan shine saboda haka ba kowane annabi ne ya zo da littafi ba yawanci sun zo sun ta maimaita abubuwa na wato annabawan bayan manzannin bayan to shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa anzara ma'amul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi masal fihi wato dan su hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani a cikin sana addini yace wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu ba waɗanda kuma suka yi saɓani a cikin addini sai waɗanda aka ba su littafi ne fa amana ba'du sai tashi suka yi imani wa kafara ba'du tashi kuma suka kafarce min ba'di ma ja'atul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu karara akan tauhidi na kaɗaitan ubangiji da kuma abota masa kada haɗa shi da wani sun yi wannan kafirci ne bagayen bainan saboda zalunci tsakaninsu فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق sai Allah tabaraka ta'ala ya shiryar da waɗanda suka yi imani ga abin da suka yi sabani bayan maktala hukumi daga abin da suka yi sabani a cikin shine haƙƙi na gaskiya bi izini ya izinin sa yake cewa hadir ibara fiha qalbu wato wannan ibara a cikin ta akwai wato qalbu wato juyawa an juya magana akwai kuma takadimi da ta'kidi a cikin magana ma'ana maganan gaba an kai ta baya ta baya kuma an dare ita gaba inna ma hadallahu alladhina amanu wato kawai Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani ne daga sabani zuwa gaskiya ba wai ya shirye da su ne daga gaskiya zuwa sabani ba ya shirye da su ne daga sabani zuwa gaskiya ita wannan lamun din limaktalafu ta zo a muhallin min ne yayin da min din kuma ta zo a muhallin lamu to wahala ya kau wannan kuma yana aukuwa a cikin maganganun larabawa ya kuma qur'ani da larabe qur'anin arabiya ko saboda haka duk abin da larabawa ke furci da shi to qur'ani ma na furci da shi wallahu shi Allah ya hadi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa ga hanya marijiya wato hanyar gaskiya Allah tabaraka ta'ala ya yi alƙawari a bisa zuriya wato annabi Adamu gafa ɗayan su aka tara su lokacin ba babanka ba kakanka ba kai dukka an haɗu zuriya annabi Adamu gafa ɗaya aka haɗu amma ne ne ya haɗu rayuka ne rayuka ne ba zikuna ba rayuka rayukan duka aka haɗa su har da annabi adamu da sauran dukkan ƴaƴansa gaba ɗaya annabawa da mutai duk aka haɗa su ne ɗaya Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba alu bala suka ce bala haka ne ya ubangiji kai ne ubangijin duka suka arka duk suka musulunci to a Allah tabaraka ta'ala fa kullum dukkan su suka musulunta suka ce lalle dukkan su su sun sallama Allah su bayin Allah saboda haka yace fa kullum yuladu ala hada imani duk wanda kaga an haifa to ana haifar sa a wannan akan wannan imani da yayi tun a wancan lokaci alhada saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu maulidin duk abun haihuwa yuladu ana haife ana haifar sa ne ala fitra akan wato addinin musulunci fa abawahu iyayensa ne guda biyu yuhawidani suke ne da shi ba yahude ayu nasrani ko sume da shi ba nasari ayu majisani ko sume da shi ba majusi amma ba mu ji manzo Allah ya ce ko su musuluntar da shi ba in su musulmai a ai dama an haife shi akan musulunci ne saboda haka idan ya kafirce zuwa ya zama kirista ko ya zama ba yahude ko ya zama wato ba majuse to yayi ridda ne amma idan ya wanzu akan musulunci bai shiga wani addinin ba daban to ya wanzu akan abin da dama akan shi Allah ya halice shi fitratul lahi lati fadar nas alaiha la tabdil li khalqillah to wannan shi na'am
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله أما تسمع أن تدخل الجنة أتوانا آية تاسوغا أولا تأني دي سامون سمي musulmai a farkon lamarinsu an cutar da su da dukkan nau'o'in cutarwa kafirai sun fuskanci musulmai da dukkan wani irin cutarwa hatta amarahum rasul sai da yake saboda cutarwa manzo Allah yake cewa kai a tashi a tafi habasha ka duba ba dan uwanka ne balarabe abaragin ya kafa ma karan tsana da cutarwa iri iri ka gwammaci ma a tashi a zuwa kasar wata wani bakar fata kirista a je can an ji labarin cewa adali ne a zauna a wajen ko za a samu a yi aji a barajin nan maka ba da wallahi malam sun cuci annai muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da kuma kansu suka cuta yanzu a yake cikin wahala sun ce cikin wahala saboda kansu suka cuta sun mata ba daɗi abu na ba turan da yake cewa maza Allah suna da tabbar laka alhaza da utara matarsa ba da kaji Allah ya kawo mu a tuwa ma sun hada matarsa ba bin manzo Allah take sallallahu alaihi wasallam duk inda ya zo yana wa'azi da ya fara sai ta dinga da ƙarya yake ƙarya yake muku duk abun da ya faɗa mu kanku ta. ni illan matar babban sa ɗan mu ne inda gaskiya yake mu za mu fara ji sai ku ga mun bi sannan sai ku ji amma ba gaskiya yake dole kar ku bi bin sa yake inda yayi kuma suka sa wani kwamiti a bakin shigowa maka da ka shigo za a ce maka to sai wani nan yana kira shi mu dole shi kaza shi kaza duk abin da za ka yi a maka ka shiga kai amma ka kai an ke ka daga shi ba ruwan ka shi kuma dan adam dama da ka ce masa kaza kaza sai ki to shike da bari ya ji gane ni to da ka so ya fada Allah ya bawo mu yana ci gaba da wa'azi ha wani ba musulunta kokarin ka daga kore wa jama'a ka kama jama'a saboda dama na shigo ne misali da ne kasuwanci daga shigowa na ka tare akwai wuri kaza kaza ka yi tambaye da su a yi nayi ko da ka yanzu na ba da mata so wajen na yi rage in je in ga mene ne daga nan sai mutum kuma sai ya shiga musulunci ka kokarin da kore kuma ka jawo za ka manzo Allah ya tafa mana sallah cutarwa iri sahabban su dai duka ne duka ne ba irin dukan da ba a mutu ba duka aka ko lokacin da aka hana ma kar a sayar musu kar a saya daga wajen su kar a taimaka musu kai magana ma an hana a yi musu magana idan kai kuskura ka musu magana to to hukuncin ka daban ne a gwamnatance saboda baƙin hali kawai ba irin na kafar maka shi ne Allah ya sa sula sulan a tashi a ta habasha ya tashi wasu yanki na sahabbansa maza da mata suka tattara suka tafi habasha bayan haka da ku tsaya cikin kan cutarwar ba har sai da shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya yi jira daga makka ne yana son makka ne ya koma madina dole to kai ka ce in an je madina an tsira nan ma bai tsira ba Allahu alaihi wasallam nan ma bin shi suka yi ba su wuce ba suna cutar da shi suna cutar da mutanensa har sai da ya kai ga suka ce to yanzu abinda ma za mu dinga ya tattare ya koma san madina bari mu aika wa kawayen kowace ƙasa ta ba mu sojoji da take ji da su mu zo mu yi taron dangi madinan nawa take sai mu mata kaf ɗaya kawai mu gama da haka kuma suka kikkira ƙawayensu a ba su sojoji da makamai suka suka sai da suka haɗa runduna mutanen madina nawa nawa ma suke gaba ɗaya amma da suka haɗa bakar runduna ta mutum dubu goma sojoji aka zo aka mamani da ƙawanya abin tausayi a cikin madinan fa akwai yahuda maƙiya annabi muhammad ana nan tare da banu nadir da banu quraiza suna nan suna cike a madinan kuma sannan kuma a cikin gida din ga munafikai su ma a bada kullum da su ake komai a ci abinci da su a yi sallah da su a yi komai in sun koma wajen kafirai suna tare da kafirai in sun zo wajen muminai suna tare da mutum to sai zan to shi musulmi bai da wani zata an ba Allah to haka ba su bar manzan Allah wa shi alaihi ba su bar mu'minai ba wato aka shiga wani yanayi wanda Allah Allah yake cewa wa balagatul qulubul hanajir har sai da zukata suka iso makogoro a barajin tashin hankali da Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'a yi addu'a wasu daga cikin sahabbai suka zo ya Rasulullah ka mana addu'a mana wannan tsanani da aka shiga Rasulullah mana addu'a mana addu'a Allah ka mana karshen wannan abu Allah yake cewa ku yi hakuri kana ya kasance man qablakum wanda suka zo kafin ku ana cutar da ɗayan su a cikin addinin sa za a kawo zarto na lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ra'asi a sa akan mutum ana cewa za ka bar addinin ko ba za ka bari ba ana yanka kayansa da zarto yana ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har sai an tsaga shi wannan sashin jiki ya sauka wannan ya sauka wallahi ba zai bar addinin ba annabi Muhammad ya ce ga sahabbai sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba mu muka samu addinin a bulus yau yau ko marin ka ba wanda ya taba akan addinin nan mari ne mari ne ka ce an mare ka akan addinin ba a mare ka ballantana a cewa za a zo da zarto amma mala kusan bai ka ko shi ya san ma to zarto mala Allah mala to kaga da yamma ni daga yawon mutum zarto mala amma ka ga malam mutum ya ce ba zai ba zai bar addinin ba haka yana kallo za a raba kayansa ya mutu ba a hakura ba sai an raba shi wannan sashin jiki ya sauka haka wannan ya sauka haka akai sai ya bar Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manzo Allah yake cewa wa kana ahaduhum yu'khadhu lahu mithl min an-nar za a dauko wato shi kuma wato za a nemo matsayi shi irin na wuta mai kaifin gaske wanda karfe ne za a zo mutum yana kallo ana keɗe shi keɗewa ma malama yadda ake keɗe dabba haka za a dinga keɗe shi bai na jirgin wal hadi tsakanin fatansa da namarsa ana rabawa hatta islaga jirgin wa huwa hayyu yana raye har a keɗe fatansa gaba ɗaya ta ji masifa ba akan sai ya bar Allah sai ya bar manzo na wannan zamani shi kuma yace ba zai bari ba wallahi a haka haka ba to ka duba mala haka yan mahala da wannan da abin da yanzu ake yi wa na sai mu ce to dama su kafirai sun saba yi wa musulmai haka su ko musulmai dole sai a ta addu'a kuma a ta haƙuri dama duniya ta fice mu dama lahira muka ba to la ka duk wahala mutum ya haƙuri bala sahabbai sun ja wahala sahabbai sun ga walakanci a duniya da bana eh sun sha wahala sun sai yadda ba ka tsammani to shi ne to haka yi saboda haka manzo Allah yake cewa su yi haƙuri yace Allah zai cika wannan al'amari na addini har sai ya kai kana musulmi za ka fita daga sana'a wani birni a yaman har ka ji hadramaut ba ka tsoron komai eh za ka fito ka ce kai ne musulmi wanda a lokacin baka isa ka faɗa yake cewa kullu rasulin ku sani duk wani manzo da Allah ya aiko shi an cutar da shi an an zalunce shi ba abin da ba a masa ba kuma an cutar da mutanensa an zalunce su ba abin da ba yi hatta har yakan kai ka ji manzo yana cewa mata nasarullah la ilaha illallah mu'mini suna cewa mata nasarullah yaushe taimakon Allah ne yaushe taimakon Allah ne zo abalajin kawai an kai matuƙa cikin tsanani saboda haka an ce cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun sha wahala su sai su shi Allah ya cewa amma fitum yanzu kuna tsammani an tabi ku jannata ku aje ku shiga aljanna siqau haka kawai walan ma ya atikum masalul ladina khalaw min qablikum abin da ya samu kwatan kwatan abin da ya samu wanda suka wuce gabanin ku bai same ku ba na daga azaba suka yi hakuri saboda haka lalle lalle duk wanda yace yayi imani to shirya inda ka ce ka yi imani to shirya jarraba hakan kawan ka ce ka shiga ne mu sani kullum ina faɗa dan makaranta ake yi wa jarrabawa wanda yake gararan ba akan titi to wannan za a kira shi a ce to zo zauna zana islami ne dan makaranta wanda ya shiga makaranta ya rijista ya amsa ya sa uniform ya zo makaranta shi za a ce masa to ga lokacin da za a jarraba suna ka sai a majarraba shi a jarraba shi a wanda shi to duk wanda ya musulunta to ya sani ya ya shiga makarantar Allah ya saura akwai jarraba iri iri ba za a baraka ba ko akan kanka ko akan iyalanka ko akan ƴaƴanka ko akan dukiyarka haka dai ba za a baraka in kuma kaga an barka to ka ji tsoro akwai matsala ma idan wata rana zala sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son wata ya zai aura sai baban ce shi kai ya rasulullah kuma wallahi na maka mana in ka samu wannan yadda a matsayin mata dan ko rashin lafiya ba ta bai na zala ce ba ta bai bai jika to wannan ba na son yana aiki ta tunda mun fi son mutumin da zai yarda da rashin lafiya sannan kuma ya samu lafiya ya rashin lafiya sannan ya samu lafiya mun fi son wata eh akan wanda lafiyar sa kana kullum to ai gaban ake gudu wanda ana tattabawa dai kuma a dai ya samu a dawo dai a dan tattaba dai haka to da haka mutum ya ga komai normal ma to ba wai ba wai ana son ka bane a sai dai wani abu to da haka a wanda kuka gabace ku lalle sun sha wahala sosai sun yi haƙuri kuma ku yi haƙuri kamar da suka yi haƙuri mastakmul ba'asa sun yi fama da ba'asa talauci talauci da tsadar rayuwa sun yi fama da shi a rasa yadda za a yi akan je gidan ruwa neman abinci almatan da ya gabata an sha wahala iri-iri a daraya ba wanda ba gani ba wadarra da kuma rashin lafiya jinya iri-iri annoba Allah ya kawo zulzulu aka girgiza ku in an ce zilzal wato girgiza da ƙarfi wanda sai ka ji a jikinka dole hatta ya kula rasul har manzo ya ce والذين آمنوا معه da waɗanda suka yi imani tare da shi har su ce abaragin wato nasara din tayi jinkiri abaragin tsanani kuma yayyawa har su ce mata nasarullah wai yaushe taimakon Allah zai zo taimakon Allah ne da Allah ya mana alƙawarin zai zo shi yaushe zai zo a yanzu za mu liman kullum sai ya bada mujawar ji kaza Allah kawo da cikin rayuwa ya so in ake gani ko gaba gaba wani ke gaba gaba kawo ma addu'a ake ba eh ja kaza Allah kawo da cikin rayuwa a ja kaza zuwa abin ya ƙara kuma gaba Allah kawo da cikin kullum a ta addu'a kuma abu kuma kamar gama ba addu'a ake ba to shi ne tsananin sai yawa a rasa ina za a sa kai wannan kuma ya jawo wallahi ina jan hankalin mu akwai waɗanda suke ɗaukan yara su kai almajiranci ina ba mu jawo in dai ka ɗauki ɗanka ka kai shi almajiranci ka dinga ƙoƙari cikin abubuwa kamar guda biyu ko guda uku ko dai daga inda kake ka ɗauki nauyin abun da bai ci ko kuma a can inda yake ka samu wani mai gida kudan haɗa abin kana ɗan ba shi wani abu yana zuwa yaron abinci ko kuma malami ka ce masu ya za mu yi wannan yara ko da misali zai fita ya bara ya ɗan nemo to kuma ya zama dai akwai dai standard abinci wanda wannan kuma za a ba shi ne in yace ma ga yadda za a yi sai ka riga ɗan tura masa wani abu ana ba shi abinci wato mutanen mu ba su san cewa bara bai da asali a cikin musulunci ba sai suke ɗaukar kamar ma barin shi ne asali bari ga mana yadda bara ya fara wato yadda bara ya samo asali amma ina maganan baran almajiri ne neman qur'ani shi nake magana ba baran miskinai ba wannan kan dama tun ana yi an gane baran miskinai wa wani ya rufe hannu ko ido ko dama wannan kan tun ana yi amma barin almajiri mai neman ƙur'ani wannan shi zama bayani a haka yadda asalin sa yake shi ne da idan iyayen sun kai yaro suka ɗauki nauyin yaro idan suka ɗauki nauyin yaro daga inda suke ana ba shi abin da zai ci abin da zai sha malami ake turuwa abin da za a ci ana abin to idan aka samu wani yaro hangararre wanda bai da shi ga baban ya sayi abinci kuma ya bayar a bashi sai malamin sai ce ba zan ba ka abincin ba ɗauki kwano ba ka je ka nemo abinci an fara hakan ne da punishment ma'ana hakan an masa ne saboda ladabtarwa sai ake ba za a baki abincin ba sai ma za ka je ka yi ba je ka nemo to bai shiga wancan gidan haka a walakanta haka ya haɗo abincin sannan ya samu gidan bai dauka sai ma da yin ne cewa to wai ma za ka ana haka ana haka in ya ci gaba da rashin ji sai a bace ta bara yana walakantuwa yana wahala kuma dama baran sai an samu lokaci ka je ka yi bara mun baka minti talatin ko arba'in maza ka nemo kuma ko ka samu ko baka samu ka dawo ka ci gaba da kawo saboda ana so ne a wasu fashi ne ya dawo kan hayyacinsa ya yi kamar yadda sauran ɗalibai suke yi shi ma a dinga fata wa ɗalibai to ana haka ana haka ana haka iyayen yara sai yaran ya su ce musu yaro da bai ku ta ya ce musu ai mu kuna wahala kuna tura abinci malam mu bara yake cewa mu je mu bara yake cewa mu je ku to sai iyaye suka dinga baya baya da tura abinci shi kuma malami to ya zai yi dole sai ya saka ma yara to je su nema to kun ji ta inda bara ya fara a lamarin wato neman Qur'ani daga wannan rashin jikin na yaran ne shi ke nan iyayen suka yi baya ganin cewa yaran sun ce musu ai ko kun tura ma bara malam yake cewa mu sai suka yi baya turawa malami kuma ya ga to yaya zai ci ya sha ya zauna dan ya koyi yara kudin ma shi zai ce da kaga ba zai yi sai ya bar da kwanan su ne wa jama'a to sai nan to mutane mai tsaro kamar kamar kamar dole ne ma a yi bara ɗin ba kafin a samu ƙur'ani ba haka bane ba haka bane to kun je da barin ya samu asali kuma abin ya zo ya yi ƙarfi saboda haka lalle ne lalle ne saboda canjawar yanayi Allah ya kawo hannun wani albajir ya yi bara a nan gidan ya ce Allah ro a ba shi abinci a taimaka mishi ya ce ya ce dan Allah ko rufe ne wanda ya lalace a ba shi kaga ya shiga tsananin da yana neman abincin da ko ya kashe shi ma zai cewa ko rubutse ne ko lalatacce shi zai to kai baban ka yana kake saboda haka lalle lalle mu yi kokari mu yi kokari kar mu ɗauka wani abu ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ai bara a yi Qur'ani a ba daga nan bane wallahi ba daga nan bane tun je da abun ya fara guda ka ba kasa ce in banda Najeriya da Nijar da sauran wasu da in kaɗa makwabcin Najeriya ba inda ma ke wadda neman Ƙur'ani babu babu ka je su biya da gani masu neman Ƙur'ani suna bara amma wani abun takaici za a biya wa yaro ko dubu nawa ne ya yi karatun boko a biya mai cinsa da shansa da komai da komai karatun boko da kuɗin tara da yifan da komai an amince a masa wannan dan karatun boko amma karatun addini wannan ba za a biya su kulfis ba ba za a masa uniform ba ba za a ba shi kudin tara ba ba za a ɗauki nauyin abincin sa ba sai a ɗauke shi ba ka tuka sai a ji a tsefar da shi a kyale to to gaskiya a da kan shekarun baya-bayan nan ba ne almajiri sai ya fi kama cin miya mai kyau to amma yanzu abubuwa sun takure su sun takure wanda ma ba sa awu sun koma awu dole kullum za ka samu in shinkafa tana jawo in ɗan gari ne yana jawo a aure na aure a kawo a zo a kasance ke ko ba kowa ga ja ɗaura mu a kai ba ko wanda za kuma dan wani wani za ka ɗebo ka kawo gidanka in ka gaba ko kuma kaman za ka yi yaya saboda ne saboda farin ciki to rayuwar ta canza to da haka muna kira ga ƴan uwa lallai lallai mu mai da hankali akan ƴaƴanmu da Allah ya ba mu amana dan nan amana Allah ya baka ka sani kuma Allah zai tambaye ka akan dan da ya baka amana shin ka kula da wannan amana ko ba kula ba ka ga shi yunwa ta halaka shi ko ka kula da shi Allah ya sa mu dace Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu Qur'ani in cikin sauki Allah ya ba mu hadda cikin sauki barka mu da Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi mu ga annabi Thank you.